الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan karatu ne da muke gabatarwa a cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubi suwar na Imam Suyuti wanda yayi shi ne kan nuna alaka tsakanin surar da ta gabata da surar da za ta zo bayan ta ko kuma da surorin da suka gabace ta ba za mu tashi ne a farkon suratul muzammil muna hada shi kuma da addirasa al'adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Suratul Muzammil sura ce makkiya kuma an kira kalmatul Muzammil a cikinta ya ayyuhal Muzammil ba a ca Muzammil Muzammil za a yi tana da shadda mimun tana da shadda asalin shi ya ayyuhal mutazammil ne ta'un din sai an kabida ta zayi adadin ayoyin ta tana da ayoyi 18 a cikin al'adul al-madani al-akhir sannan kuma tana da ayoyi sha tara a cikin adadul basri sannan kuma tana da ayoyi guda ashirin a cikin adadi na albaqiya an gane ko adadul albaqiya adadin haruffanta tana da haruffa ɗari takwas da arba'in adadin kalmominta kuma tana da kalma ɗari biyu in an cire irin su fi da ila abdullah tsayyar ya ce fi hana sihun a cikinta akwai ayat da aka shafe wa mansukh akwai kuma wanda an ka shafe ina fata ana fahimta ta mana akwai hukunce hukunce kenan tunda akwai hukunce hukuncen sallar qiyamul laili can da tana yiwa ta zama to wajibi daga baya aka maida ta ba wajibi ba mun gane ko الترتيب المصحفي ترتيب نجير سورة القرآن إذ سورة تسبع عند أكو ترتيب كما الترتيب النزولي أتكلم الإتقان في علوم القرآن دا آيات المتشابهات الألفاظ من عبد الله الطيار إذ سورة أكو كنا دوك سني اتفاقي عليه تاسوكا نزلت الم... بعد المدثر تاسوكا باين مدثر ina fata an fahimci sannan kuma hadisi na umru min Aisha radiyallahu anha cikin sahihul Bukhari babu badil wahyi sura ta farko da sauka ita ce iqra ko thumma fatara al wahyi thumma nazalat al muddathir sannan muddathir ta sauka kenan wannan yana muddathir tana gabanta sannan ita muzammil mun gane ko yawwa to wannan dai a takaice shine wato abin nan amma wata riwaya da mun ka kawo can cikin suratul qalam ana nuna suratul muddathir muzammil ta sauka ne ba'ad alqalam sannan kuma wa qablal muddassir kinan ta gabaci muddassir amma dai wannan riwaya ta wadda muka kawo wajen sahih bukhari ta fi inganci wallahu ta'ala a'lam imam suyuti a cikin littafin tanasuqud durar yace aqulu ina cewa la yakhfa baya boyuwa wajhu ittisali awwaliha wato fuska ta dacewar farkonta haɗuwar shi ƙumin laila bi ƙaulihi fi akhir tilka da kuma Allah ya ce ƙarshenta akhir tilka kiran ƙarshen waccan da ta gabata suratul jinni wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu wa bi qawlihi wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada an yi zancen qama abdullahi lokacin da bawan Allah ya tsaye yana sallah shine manzo sallallahu alaihi wasallam na abdullahi matsayin sifa yake amma akwai abdullahi alam don sunan babansa abdullahi mu gane bambancin sannan kuma bi qaulihi wa annal masajida lillah masallatai na Allah ne to sai an karanta kun kuma qumil layla illa qalila kuma wurin da ake daga cikin wurin da ake nafila akwai kuma masallatai ko ba haka ba ana yin ta gida ana yin ta masallaci shi ne dai abinda wato ya abin nan munasaba ta biyu kuma an yi zancen ilmul ghaib عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول كو فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا تند الله يكي تورو وحي كما أتري وحي النن تون دقت كم وحي النن قاشنا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وتوت مناسبة تبيو والله أعلم سورة تقبا سي سورة المدثر سورة المدثر مكية تاسبك أمكة أنغاني كو يوا to to sannan kuma wasu na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nubbi'a bi iqra ma'ana ya zamanto annabi da iqra da an ce mai iqra ayi karatu wa ursila bi abin nan muddassir ya ayyuhal muddassir qum fa anzir sai su ce wai annabi shine wanda aka ce ma yayi abu amma kuma tashi ba a ce ya gaya ma ba amma manzo shine wanda aka ce isar da sako wannan magana tana da rauni da annabawa da manzanni dukkan su an umurce su su idar da sakon Allah kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirina sai dai bambancin annabi da manzo zance mafi inganci shi annabi wasu sun ce ana ba annabi littafi manzo littafi amma ba a ba annabi littafi wannan ita ma magana kuskure ta don Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ba'ahumul kitaba sai dai babban bambanci tsakankanin su abinda malamai suka fi rinjaya suwa shine cewa shi manzo annabi ko da an bashi littafi tana yiwa a ce ya aiki da shari'a wani manzo don Allah ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha nabiyuna kaga annaba sun kai hukunci da ita kenan ya nuna cewa ko da ma an ba su littafin to amma dai an ce su yi aiki da babbar shari'a ta annabi Musa sannan kuma adadin ayoyin ta tana da ayoyi hamsin da shidda a cikin al'addu al-madani al-awwal sannan a cikin da al-kufi da al-basri sannan tana da ayoyi hamsin da biyar a cikin adadul madani al-akhir da al-adad al-makki da al-adad al-shami adadin haruffanta tana da haruffa dubu da sha biyar adadin kalmominta kuma ita suratul muddassir tana da wato kalma 256 banda su fi da ila ba a sa su abdullah tayyar yace fiha mansukhun a cikin akwai ayat da aka shafe wa laysa fiha nasikhun amma cikin ta babu ayat da ta shafe hukuncin wata wannan yana buƙatar sai an tantance wace aya ce an kace an shahita ta ce wayi wa'azi kenan ba umarce shi da jihadi ba da an kace jihadi kenan an shahi wasu malamai suna ganin ba shahiwa bane wannan gari ko an dai umarce shi da shi wa'azi kahin lokacin da za a umarta shi da yaƙi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam at-tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 74 at-tartibun nuzuli kuma ita ce wato ta hudu kenan an gane ko cikin asrarut tartib na imam suyuti abin nan ta sabka ne aqbal muzammil bayan muzammil an gane ko kenan suna ganin cewa tartibinta na wato sabka sun kace nazalat ta sabka ba'da al-muzammil bayan muzammil wasu riwayat kuma suna ganin a muzammil ta rike wato mudassir ta fara sabka sannan muzammil ta sabka wa qabla al-fatiha sannan ta sabka gabanin fatiha tunda fatiha ba ita sura ta farko da ta sabka ba iqra ita ce ta farko amma ita fatiha wajen jere surar alqur'ani ita ce ta farko don mu gane karatun da kyau wannan shi ne bayani a takaice a cikin addiras al'adadiyya al-mawdu'iyya a cikin ta nasu quddurar imam suyuti yace aqulu ina cewa hadhihi wannan sura muta'akhiyatun tana da yan uwantaka ko kamanceceniya ma'a suratul lati qablaha da surar da take gabanin ta fil iftitahi wajen budewa bi khitabin nabi sallallahu alaihi wasallam da yin magana da manzo sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye wa wa sadra kilaihima farkon kowanne daga cikin su na wa sadru kilaihima farkon kowanne daga cikin su nazilun fi qissatin wahida ya sauka ga kissa daya na fata an fahimta ana kissa guda ce ta zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mudassir ya lulluba muzammil ya lulluba gani ko yawwa wa qad dhakara wa qad dhukira an ibn abbas an ruwaito daga ibn abbas fi tartibi nuzuli suwar wajen tartibin surori annal muddassir cewa suratul muddassir nazalat ta sabka aqibal muzammil bayan suratul muzammil yace akhrajahu ibnu daris wa akhrajahu ghayruhu an jabir ibn zaid ina fata an fahimci ni wanda mun ce akwai sabani wasu na ganin muddassir ta sabka sannan muzammil to wannan shi dai ne abinda imamu suyuti wato ya kawo game da wato alaka kuma ana iya karawa da cewa ita muzammil ta buɗe da ƙumin laila kiran ya tashi ya yi sallah ita kuma muddassir ta buɗe da ƙum fa anzir ka tashi ka kai gargadi ina fata an fahimce ni ka ku ga tsayuwa ga sallah da daddare tana buƙatar sai an jajirci haka tsayuwa kai wa'azi shi ma sai an jajirci don saboda zaka ga mutane abin da su bai su daga nan wani ya ɓace ka wani ya zage ka wani ya ma kage wani ya sai dai an faɗi abubuwa daban-daban kanka hanya ce ta annabawa Allah ya samu gama lafiya. To, sura ta gaba wadda za mu ɗauka sai suratul qiyama sura mai abin suratul qiyama an sanya mata suna qiyama domin kalmar qiyama ta zo a farkonta la uqsimu bi yawmil qiyama an gane ko yawwa sannan kuma adadin ayoyinta tana da ayoyi arba'in ba mu ga wani saɓani ba da malamai sun ka ambata a ɗan ƙaramin namu bincike adadin haruffanta tana da haruffa ɗari shida da sittin da hudu adadin kalmominta tana da kalma ɗari da sittin da hudu an gane ko ita suratul qiyama abdullah tayyar yace fiha mansukhun a cikinta akwai da ayoyin da anka shafe ko ayat da aka shafe walaysa fiha nasikhun amma cikinta babu da ta shafe wannan na buƙatar tahqiq الترتيب المصحفي إن عندي بجير سورة القرآن إتتي سورة تسبع إن دبير أنقاليكو أنفارا الترتيب المصحفي سننكما أسكن الإتقان في علوم القرآن لكما عبد الله الطيار سنكاوت أسكن الترتيب النزولي إتتي سورة تتلاتين دايا واتو دا سوكا أنقاليكو yawwa sun kace nazalat ba'da suratul qari'a ta sabka bayan suratul qari'a ita suratul qiyama kenan wa qabla suratul humaza ta sabka gabanin suratul humaza wannan shine takaitaccen bayani a cikin ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar a cikin tanasuqud durar imam suyuti yace aqulu ina cewa lamma qala subhana lokacin da Allah ya ce abin nan subhanahu wanda yake ya tsarkar daga dukkan tawaya fi akhiril muddassir a ƙarshen muddassir kalla balla ya khafu lal akhira ba su tsoron kiyama ba su tsoron haduwa da Allah ba da zikirin jannati wal jannati wan nar bayan Allah ya ambaci aljanna da wuta wa kana adamu khawfihim rashin tsoron su iyaha da suke makiyama da inkarihimul ba'as saboda suna musu kiyaman da tunda in sun tabbatar da akwai ta kuma Allah zai tayar da su ya sa mutun wuta kaga ai za su ji tsoron ta shi yasa suka tsoron mutane suka tsoron ɗan sanda suka tsoron polis suka tsoron jandarma suka tsoron dogari amma ba sa jin tsoron mala'iki da azabar Allah Allah kai mu tsari zukira sai an ka ambata fi hadhihi suwar fi hadhihi sura a cikin wannan sura ad-dalilu ala al-ba'th dallan tayar da su wanda su suna shakka tayar da su suna ganin ba za a yi ba shi yasa ba su tsoron kiyama wa wasful qiyama an gane ko ad-dalilu ala al-ba'th wa wasful qiyama da kuma sifanta qiyama kenan abin nan sifanta kiyama wa ahwalihi da kuma tsoro nashi damiri yana komawa zuwa ga alwasfu ba shi na komawa zuwa ga kiyama ba don mai jin larabci sai ce to ai mawasu ya kamata ya ce wa ahwaliha a wa wasful qiyama wa ahwalihi kina ahwalul wasfi tsoron yadda za a tayar da mutane wa ahwalihi da halin tayar da mutane thumma zikir sifan sifantar da an kai na tayar da mutane thumma zikira sannan an ka ambata ma qabla zalika abin da ke gabanin haka na tayar da dan adam min mabda'il khalqi na farkon halitta shi tunda sai an yi zancen an halicce sannan ake zancen tayar da shi fa dhukiratil ahwalu sai an ka ambaci halaye na halittar dan adam fi hadhihi sura a cikin wannan sura ala aksi ma fil waqi'i sabanin abin da yake tunda an yi zancen tayarwa sannan an kai zancen halitta ya kamata a yi zancen halitta sannan a yi sannan a yi zancen tayarwa to amma me yasa an gabatar da tayarwa saboda sun yi musun kiyama ba sa yarda ita sai an kai zancen tayarwa sannan an kai zancen halittar su والله تعالى أعلم سورة تقبع سي سورة الإنسان سورة تقن أدم مكية تسبك أمكة أو مدنية وسمع المسلمين تسبك أمدينة أما ورجها الرنجاية أكون ون الرأي معنى الرنجاية دتشوا ba madina ta sauka ba abinda anka ya fi karfi shi ta sauka a makka sannan kuma an kira ta suratul insan domin akwai kalma ta insan a aya ta farko hal ata alal insani hinun min ad-dahri sannan kuma wata samma ana kiranta suratu hal'ata an gane ko sannan kuma wata samma suratu dahari ana kiranta suratu dahar dan ya ce hal'ata alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madkura hal nan ba ta tambaya bace hal bi ma'ana qad anan dan qad ata alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madkura adadin ayoyin ta tana da ayoyi 31 bamu cimma wani sabani ba a karamcin bincike namu adadin harufan ta tana da harafi 1065 adadin kalmominta kuma ita suratul insani tana da kalima 243 ba a sawa irin sufi da ila a cikin wannan abdullah tayyar yace fiha mansukhun a cikin ta akwai ayoyin da anka shafe ko ayat da aka shafe wala ta fiha nasikhun amma cikin ta babu ayat da ta shafe wani abin nan wannan yana buƙatar tahqiqi an gane ko الترتيب المصحفي ترتيب تا نجير سورور القرآن يعني دوكو daga sama ita ce sura ta 76 الترتيب النزولي a cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an ita ce sura ta 99 sannan kuma Abdullah Tayyar cikin ayatul mushabihatul alfaz ya kawo ta sura ta 90 da takwas da sabka suka ce nazalat ba'da suratul rahman ta sabka bayan suratul rahman wa qabla suratul talaq kuma ta sauka gabanin suratu at-talaq saboda suratul talaq ai madaniya ce ita ko ga makkiya ce kiran ba abin mamaki bane wannan dai a takaice shine wato ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar a cikin littafin tanasu quddurar na Imam Suyuti yace aqulu ina cewa wajhu ittisaliha fuskar dacewarta bi suratul qiyamah da suratul qiyamah fi ghayatil wuduh abuna wanda yake a bayyane ke karara ya kai matuƙa wajen bayyana fa inda hu ta'ala domin shi Allah zakara ya ambata fi akhir tilka a ƙarshen waccan kina yana nufin suratul qiyama mabda al mabda khalqil insan farkon halittar dan adam min nutfatin daga digon mani thumma zakara sannan Allah ambata mithla zalika irin wannan fi matla'i hadhihi sura a cikin wannan sura muftatihan sai Allah ya bude bi khalqi adam da bayanin halittar dan adam abil bashar uban uban mutane gaba daya ولما ذكر هناك da Allah ya ambata can khalqahu halittar dan adam minhuma daga gare su kina annabi Adam da Hawwa qala huna sai Allah ce faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa ko baka dan bani kinan a cikin kiyama an ce an halici dan adam daga namiji da mace annabi Adam da Hawwa walamma zukira hunaka khalqahu minhuma da an ka ambaci halittar dan adam daga gare su to sai aka ce qala huna sai Allah ya ce anan faj'alnahu sami'an basira bayan an ce an halicce shi ba a fayyace komai kan halittar ba to cikin halitta sai an kawo cewa halitta ce wanda sami'an basira ce an gane ko yace to fa'aliqa bihi ghairu ma ma fa'allaqa bihi ghairu ma a fa'aliqa bihi sai Allah ya rata ya ga halittar dan adam ghairu ma aliqa bil awwali game da abin da bai rata ya shi gare shi ma'ana ya ta'allakanta can sai ya kwaɗi ta fuskar yadda aka same shi ta fuskar namiji da mace shine abin da ya ratayu gare shi nan kuma sai an ka kwaɗi wani abu wani da ya rataye gare shi sami an basiran wanda cikin halitta shi yake ba wai yadda an ka samar da shi ba alika ratayawa kulla alaka dan mu gane da kyau sun marattaba alaihi hidayata sabili sannan Allah ya jeranta akan halittar dan adam a nan cikin suratul insan hidayatu sabili shiryar da shi kaga da can ba aizan can shirya ba wa taqsimihi kuma an ka rarrabe dan adam ila shakirin zuwa ga jinsin masu godiya namiji ko mace wa kafurin da mai kafircewa an gane ko summa akhadha fi jazai kulli sannan Allah kuma ya ci gaba da bayanin wato sakamakon kun wanda daga cikin su shi kafirin da kuma shi shakirin an gane ko kuma shakirin bai ce shakur ba an gane ko kafur kuma ai shi gaje ta mubalaga ya kamata a ce in ma shakiran wa in ma kafiran ko a ce in ma shakurun wa in ma kafurun amma wajen shakir sai aka ka ismul fa'il amma wajen kafur sai aka sifa ta mubalagha saboda shakir galibin mutane ba su godiya saboda shakir ko godiya kaɗan kai Allah yana buƙatar ta amma kafur kin saboda adam yawan butulci gare shi balaga ta alqur'ani yace wa wajhun akhar akwai wata fuska ta daban huwa shine annahu lamma wasafa halal qiyama lokacin da Allah ya bayyana halin kiyama fi tilka sura a cikin waccan sura walam yasif fiha halan nari wal janna amma Allah bai bayanin halin wuta da wuta da aljanna ba bal zakarahuma Allah ya ambace su ala sabilil ijmal a dunkule fassalahuma sai Allah ya rarrabe bayanin wuta da aljanna fi hadhihi sura a cikin wannan sura wa atnaba ya tsawaita fi wasfil jannati a cikin sifanta aljanna wa zalika kulluhu sharhun dukkan wannan kuma sharhi ne da qaulihi ta'ala ga fatsar Allah subhanahu wa ta'ala hunaka a can wujuhun yawma idhin nadira wasu huskoki suna cikin haske abin nan wa qaulihi da kuma inda Allah ya ce huna anan inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlaran wa sa'ira sharhun sharhi ne da qaulihi tadhunnu an yuf'ala biha faqira waɗannan huskoki wanda suka suna sun tabbatar da nan tadhunnu ba zato na suka yi ba faqira za a yi azaba mai karya gadon baya ga alfaqaruna alfiqar baya to wuta azaban jahannama tana karya gadon baya Allah ke mun tsari وقد ذكر هناك كما الله يا أنبتا أتن في سورة القيامة يكي شيني هناك كلا بل لا كلا بل تحبون العاجلة يحبون سنك ربوتا أنغانيكو ويذرون ال أبن وتذرون الآخرة أنغانيكو سنة سن magaugauciya duniya kenan asalin shi yuhibbuna alhayat alajila ne wa yadharuna alakhirah ay wa yadharuna alhayat alakhirah ko yuhibbuna ad-dar alajila wa yadharuna ad-dar alakhirah yace to wa dhukira huna sai an ka ambata anan fi hadhihi sura a cikin wannan sura in inna haula yuhibbuna alajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila ka gani ko wa hada min wujuhil munasaba wannan daga cikin huskoki wato na dacewa an gane ko mai taƙi wani littafi ya kawo nan batu wani ƙarin bayani wacce wa min wujuhil munasaba yana daga cikin fuskokin dacewa bai da suratul insan tsakanin suratul insan wa suratul qiyama da suratul qiyama annahu ta'ala shi Allah subhanahu ta'ala fassala ya rarrabe fil qiyamati a cikin suratul qiyama ahwalal kafirina indal mauti halin kafirai lokacin da za su mutuwa wa ma yu'anuna bihi da abin da za su haɗu da shi na wahala min qaharin na rinjaya wa nadimin da nadama fi qawlihi kalla idza balaghat at-taraqi wa qila marraq ila qawlihi thumma awla laka fa awla an gane ko to awla laka nan wasu ka ce shine azabar istafi dacewa da kai ko ko awla laka bane ya tabbata gare ka akwai fassara biyu gare shi wa fi hadhihi sura a cikin wannan sura suratul insan fassala ahwal al-mu'minina sai Allah fassala ya rarrabe bayanin mu'minai fi hayatihim a cikin rayuwarsu wallati istaujabu biha na'im wanda da ita ce sun ka cancanci ni'ima al-mawsufu fi sura wanda anka ambata a cikin sura suratul insan wa dalika fi qawlihi yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ila fa waqahum Allahu sharra dalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura kenan cikin kiyama an fassala halin kafirai lokacin mutuwa cikin mu'min abin nan insan kuma an fassala halin mu'minnai da ayyukan su da dalilin da yasa sun ka cancanci aljanna to wannan shi ne a takaice sai kuma sura abin nan suratul sura mu ta gaba ita ce suratul mursalat wal mursalat urfa makkiya ce ta sauka a makka kuma dalili kalmar wal mursalat ta zo a cikin ta a aya ta farko wal mursalat an gane ko dan galibi ana dibin kalmar da ta zo a cikin sura ko farko ko tsakiya ko ma zuwa karshe sai a sanya mata suna da ita sannan kuma abin nan adadin ayoyinta tana da ayoyi hamsin an gane ko adadin haruffanta tana da haruffa ɗari takwas da wato sha biyar kenan adadin kalmominta kuma tana da kalma ɗari da tamanin da ɗaya ba a hankalta masu fi da ila abdullah tayyar ya ce lana suka fiha wala mansukh babu ayar da ta shafe hukuncin wata aya ko ko wanda an ka shafe hukuncinta الترتيب المصحفي ترتيب تنجير سورة القرآن إتتي سورة سبعين دبقوي والترتيب النزولي ترتيب تكمانا سوكا أتكن الإتقان دكما آيات المتشابهات الألفاظ عبد الله الطيار إتتي سورة 30 أكو دا سبكا نزلت بعد الهمزة سكتي تاسو كباين سورة الهمزة ويل لكل همزة اللمزة وقبل قاف سنن تاسو كباين قاف قاف والقرآن المجيد إلى فتا أن فهمتا sannan suna kawo adadin wailul yawma idil lil mukazzibina a cikin ta wato guda goma ne an gane ko yadda suke kawowa sannan kuma in mutum na son ya rike su ba tare da abin nan ba sai ya kaddara mata hamzatul qat' guda uku hamzatul wasli guda uku hadha guda biyu kulu guda biyu shikenan hamzatul qat'in guda uku alam nuhlikil awwalin sannan alam nakhluqukum min ma'in mahin alam naj'al al-ardha kifata sai hamzatu waslin guda biyu in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun in taliqu ila dhillin bi salasi shu'ab sai hadha guda biyu hadha yawmu la yantiqun wa la yu'dhalluhum fa ya'tadhirun da kuma hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin sai ka sai kulu guda biyu innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakihin ma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika al-mursalin sai kulu na biyu kulu wa tamattu qalilan innakum mujrimun sannan wa idha qila lahum urka'u la yarka'un fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun wallahu ta'ala a'lam an gane ko yawwa arama abin da cikin tanasu kudurar fi tanasu bi suwar shi ko imamu suyuti ya ce aqulu ina cewa wajhu ittisaliha fuskar dace wata bima qablaha da wadda ta gabace ta annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki lamma akhbara lokacin da ya bada labari fi khatimatiha a ta an gane ko kinan yana nufin karshen suratul insan annahu yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi yana shigar da wanda so a cikin rahmatsa wa zalimina a'adda lahum azaban alima azzalumai an yi musu tattalin azaba mai radadi iftatata hadihi sai Allah ya bude wannan bil qasmi da rantsuwa ala anna ma yu'aduna abin nan da an kai alkawali da an kai musu tattali waqi'un tabbat zai tabbata fa kana zalika sai wannan sai kasance tahqiqan tabbatarwa lima wa abihi hunaka almu'minina abinda Allah ya mu'minai alƙawali wa au'ada adh-dhalimin kuma da abinda ya ma azzalumai tattalin azaba ya kece su an gane ko thumma zakara waqtahu sannan sai Allah ambaci lokacin sa wa ashratahu da alamomin sa bi qawlihi fa idhan nujumu tumisat ko ba ka nan bane alamomin ita kiyamar da za a yi musu azaba in ta tsayi wa yahtamilu kuma yana yiwa ya kasance an takuna al-isharatu ishara ta kasance bima yu'aduna game da an kai musu alkawali ila jami'i ma tadammanathu sura dukkan abin da sura ta kumsa tunda an yi zancen azabar su da kaza min wa'idin lil kafirina na cewa wa'id kacewa ne narko ne alkawali ne na azaba ga kafirai wa wa'adun lil abrar sannan kuma wato abin nan alkawali ne ga nagari ga waɗanda suke al'abrar masu da'a mai taƙiƙin wannan littafi a number one sai kawo wa hunaka munasaba akwai wata munasaba bainal qiyama wal insan wal mursalat tsakanin suratul qiyama da suratul insan da kuma suratul mursalat min nahiyati khalqil insan ta fuska halittar dan adam fa fil qiyama a cikin qiyama qala Allah ya ce alam yakun nutfatan min maniyyin yumna shi da adam ba bai kasance bane ai tabbas ya kasance nutfa ta maniyyi digon maniyyi yumna wanda ake jefawa a cikin mahaifa ko tumna akwai kira'a sun makana alaƙatan sannan ya koma kenan jini fa khalaqa sai Allah halicce shi fa sawwa Allah daidaita shi fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa Allah ya ta wannan ibn mani aka samu namiji da mace fa dhakara bidayat al-khalqi sai Allah ambaci farkon halitta wa fil insani a cikin suratul insani tadarraja sai ya sassako ya tashi kenan shine daga ad-durja ne ad-daraja mataki mataki ila al-hadisi zuwa ga bayani an itmami bina'il insani an cika ginin halittar ɗan adam hatta sara shadid al-asri har ya kasance mai tsananin gabbai gabban shi suna da karfi kenan nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum ko baka da bari walam ma kanat quwwatul insani to kuma da ya kasance karfin ɗan adam mazinnatu kibriyaihi wato yana iya sashi shine mazinna anan daga zato ne kenan yana iya sashi yayi girman kai zakarahu fil mursalati sai Allah ya yayi zancen dan adam fil mursalati a cikin mursalati bi mahalati aslihi da kuma nuna asalin shi ba asali ne mai wani karfi mai wani abin nan alam nakhluqukum min ma'in mashi kidan bai dace girman kai ba wa ma'ani suwaru salasa yace ma'ana surorin guda uku ta dura ta duru haula usuli tana kewayawa ne wato ga asali kina asalin halittar dan adam walidhalika qala fil mursalati fa in kana lakum kaidun fakiduna fakidun in kuna da wani kaidi da za ku yi mini makirci to ku yi mini ilaman dan Allah ya sanar bi qahrihi lil qahrihi lil ibad dan Allah ya rinja ibadi duk wanda kaga kana da karfi to kai ni zaka yi ba abin da zaka yi da Allah wannan shi ne abin da ya kawo sai sura ta karshe da za mu dauka ita ce suratu annaba ta sabka a makka annaba dalili kuma an sai suratul naba dan kalmar naba ta zo amma yatasaalun anin naba'il azim ko ba ka ran bane sannan suna ana kiranta suratu amma don kalmatu amma ta zo ko ba ka dan bane sannan kuma ana kiranta suratu amma ya tasaaluna an kawo guda biyu kenan ina fata an fahimce ni sannan kuma ana kiranta suratu tasaul domin an ce ya tasaaluna adadin ayoyinta ayoyi ne guda wato 40 gare ta an gane ko sannan kuma a wata riwaya tana da ayoyi 41 idan mutum ya diba cikin jalalaini an gane ko zai ga wannan saɓanin a ƙarƙashin wannan sura ko a farkon wannan sura adadin haruffanta tana da haruffa ɗari bakwai da sittin da shidda adadin kalmominta tana da kalma ɗari da saba'in da hudu an gane ko ba a sawa irin su harful atfi wawun da kuma su fi da ila abdullah tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh babu aya da ta shafe hukuncin wata aya cikin ta koko mansukh wanda an ka shafe a cikin ta at-tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta saba'in wato da takwas kenan tartibun nuzuli kuma a cikin al-itqan da kuma ayatul mutashabihatul afad na abdullah tayyar ita ce sura ta tamanin da sabka wannan shine a takaicen takaitawa ad-dirasa al-adabiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar in muka zo cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubi suwar na imam suyuti yace suratu amma kinan ka kaga ya kawo suratu amma bai ce suratul naba'i ba aqulu ina cewa wajhu ittisaliha fuskar dacewar ta bima qablaha da surar da ta gabace ta tanasubihi ma dacewar tanasubuha dacewar ta ma'aha da ita fil jumali a cikin jumloli ma'ana cikin abubuwa daban-daban fa fi tilka a cikin waccan ita suratul mursalat alam nuhliki al-awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin shi alam nakhluqukum min ma'in mahin an gane ko alam naj'al al-ardha kifata ila akhirih wa fi amma ita ko amma alam naj'al al-ardha mihada ila akhirih sai an alam alam alam alam sun yi tarayya ta wannan fuska fadhalika nadhiru tanasubil jumal wannan kamar tamkar dacewar jumloli ne ko kuma fuskoki daban-daban na alam nashrah da wadduha bi qawlihi fi duha alam yajidka yatiman fa'awa ko ba haka nan bane ita ko sai yazo cikin alam nashrah ce alam nashrah laka sadrak ma ishtiraki hadhihi suwar suwari as-surati tare da cewa wannan sura suratul naba yake nufi ta yi tarayya shine ishtirak ta yi tarayya wal arba'i qablaha da surori hudu da sun ka gabace ta kenan surori hudu sun gabace ta da mursalat da kuma kiyama da kuma da kuma insan da kuma da kuma muddassir yace fi istimali ala wasfil jannati wan nar sun yi tarayya wajen bayanin wuta da aljanna aljanna da wuta ma adal muddassir banda muddassir fi fil istimali ala wasfi yawmil qiyama wajen sifanta qiyama wa ahwalihi da tsoron shi an gari ko abin wurin da yake dauki na tsoro duk da yake a cikin muddassir ma akwai zancen kiyama ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum minal musikin wa kunna naqudu ma al khaidin wa kunna nukadibu yawmiddin duk yake ba a sifanta kiyama bare amma dai akwai zancen kiyama wa ala dhikri bad'il khalqi kuma ita ba ta yi zancen kenan muddassir ba ta yi zancen farkon halitta ba an gane ko amma duk da yake akwai shi amma a dunkule zarni wa man khalaqtu wahida wa iqamati dalili alal ba'asi da kuma kafa dalili akan ba'as ina ganin muddassir bata kawo wannan ba ina fata an fahimta wa aidan kuma fi suratul mursalati a cikin suratul mursalati an ce li ayyi yawmin ujjilat saboda wani yini ne an ka jinkirta ta li yawmil fasl ita azaba an jinkirta ta ne saboda ranar rarrabewa ranar hukunci wa ma adraka ma yawmul fasl wa yashra da kai ranar rarrabewa wa fi hadhihi sura a cikin kuma wannan sura yana nufin amma inna yawmal fasli kana miqata lalle ranar rarrabewa ranar ce wanda an sanya mata lokaci yawma yunfakhu fi suri ranar da za a yi busa a cikin kahofa ta atuna afwajin za ku zo jama'a jama'a ila akhirhi har zuwa karshen bayanin da an kai kinan kan kiyama fa kana ta hadhihi sura wannan sura ta zamanto sharhun karin bayani ko sharha ne sharha sharha yawmul fasli ta yi bayanin ranar rarrabe hukunci ranar da za a yi hukunci al-mujmal wanda an ka kawo shi a dunkule an gane ko li yawmil fasl kenan zakarahu fi surati allati qablaha wanda ya ambace shi a cikin surar da ta gabace ta yawmul fasl wannan shi ne abin da imamu suyuti ya kawo a takaice wallahu ta'ala alam na farkon suratul nazi'at suratul nazi'at a cikin ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya wato makkiya ce ma'ana ta sabka a makka sannan kuma ana kiranta suratu wan nazi'at bayan suratun nazi'at su ƙara wawun sannan kuma ana kiranta suratu tamma fa idza ja'at tammatul kubra ko ba ka bane wa tusamma kuma ana kiranta as-sahira suratu sahira sahira intabih da ha babbani ƙasa ce ake kira sahira ban ƙasa amma kuma an ce sahira sahira da ha karami mai ruwa tana nufin mai izgidi an gane ko sahira sahira Allahu minhum ko ba ka bane kuma an ce sahira da ha karami wanda bai da digo ta kuma mai sihiri kenan hmm adadin ayoyinta tana da ayoyi 46 a cikin al'adadul kufi sannan tana da ayoyi 45 a sauran adadi an gane ko wanda kuma wannan bayanin karin harufa aka samu ko ayoyi ba a'a inda wani ya ɗauka wakafi wani ya ɗauke shi matsayin aya adadin harufanta tana da harufi ɗari bakwai da sittin da biyu sannan adadin kalmominta ita suratun nazi'at kenan tana da wato kalima ɗari da saba'in da tara abdallah tayyar a cikin ayatul mutashabihatul alfaz yace la nasikha wala mansukha kenan babu nasikh da mansukh a cikin ta الترتيب المصحفي إن عندي بجير سورة القرآن يندوكو دغ سما إتتي سورة تسبع إن ترى الترتيب النزولي ترتيب تكمنا سوكا واتو أتين الإتقان دكما آيات المتشابهات الألفاظ إتتي سورة تتمانين دايا سكتي نزلت بعد سورة النبأ تا سبكا باين سورة النبأ أما to kenan yadda ta sauka bayan ta kuma haka an ka kawo ta a cikin jerin surori wa qabla al-infitar sannan ta sauka gabanin suratul infitar ita ce idan sama'un fatarat an gane ko yawwa to wannan shi dai ne a takaice a cikin ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar imam suyuti a cikin tanasuq ad-durar bai kawo wani bayani akan ta ba watakila saboda yana ganin abin ko a fili yake ba sai an kawo shi ba ko kuma mantuwa ina fata ana fahimta ta ko kuma cikin littafin da ya rubuta ba a samu waɗannan takardu ba da yawan nan bayani amma mai tahqiqin littafin da ya zo sai ce lam yadhkur al muallif wanda ya wallafa wanda littafi can ƙasa nan ba ta biyu a safha ta 132 mai wanda ya wallafa littafi bai ambata ba suratan nazi'at suratun nazi'at wa munasabata hali ma qablaha kuma bai ambaci munasabata ba da abin da ya gabace ta wa nara mu muna gani wallahu a'lam Allah shine mafi sani annahu tala wasful qiyama fi nabai an tsawaita bayanin qiyama a cikin nabai thumma zakara fi nazi'ati sannan sai an ka faɗi a cikin suratul nazi'at hujjata man ankaraha hujjar wanda ya musun qiyama yace babu ta wa radda alaiha an gane ko wa radda alaiha sai Allah ya raddi ga wannan hujjar da sun ka kawo kina alaiha yana kuma zo ga hujja fa qala sai yace yaquluna a inna lamarduduna fil hafira a idza kunna idhaman nakhira an gane ko wa zakara nadamatahum sai Allah ya ambaci kuma nadamar su ala tafriqihim akan sakacin da suka yi bi qaulihi qalu tilka idan karratun khasira an gane ko nan ba na dama su bace ga alamu nan Allah ya faɗi ma ƙarin abin da sun ka faɗi na na musun kiyama ina fata an fahimta summa akkada qudratahu sannan Allah ya karfafa bayani kan nuna qudrarsa ala ihya'il mauta akan rayar da matattu wa iqamati dalili da tsayar dalili alaiha akan ta fi baqiyatu sura a karshen sura ma'ana dai kiyamar da an ka faɗa a cikin suratul naba'i da bayanin da an kai kanta cikin suratul nazi'ati sai an ka kawo shubuhohin waɗanda suke nuna babu kiyama da raddin da Allah subhanahu wataala ya musu ban sani ko mun fahimta ba to wannan shi ne alaka kenan tana yiwa saboda shi imamu suyuti ya ga kamar munasaba wadiha ce wanda su suna inkarin kiyama to alhali ko ta kare da cewa wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba surutun da ba kenan ka kafiri zai ce da ya koma ƙasa alhali ko su sun ce in sun koma ƙasa ba za a tayar da su ba wallahu alam an gane ko to sura ta gaba wadda za mu tashi akan ta sai suratu abasa ko suratul a'ma sura ce wadda take makkiya ta sabka a makka kuma an kira ta abasa don ita ce kalma ta farko da ta zo a cikin ta ya daure huska shine abasa sannan ana kiranta suratul a'ma don an ce a abasa wata walla an ja ahul a'ma ina fata an fahimci ni yawwa sannan kuma abin nan ana kiranta suratu saha kiyama ke taratsi daga abin nan ne mai taratsi ana kiranta kuma suratu safara domin an ce bi aidi safara sannan ana kiranta suratu ibnu ummi maktumin sura abdullahi ibn ummi maktum makahu wanda ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce to me yasa Allah bai kira shi da sunan shi ba sai Allah kira shi a'ma an gane ko masu kawo shubhat ba dan saboda Allah ya suka zuwa gare shi ba dan Allah shi yi shi makahu a'a saboda tawayar da yake da ita da ita za a gane shi shi yasa malamai hadisi suke cewa idan mutum yana da wani suna wanda ba a gane shi sai da shi din to ana iya ambata sunan ba dan saboda aka kanta shi ba ban sani ko mun fahimta ba yawwa sannan kuma in an kawo sifa shi don a nuna maka musulunci yana kula da han mutanen da suke mi han mutanen da suke ana ganin ba kowa bane a wajen Allah sanar sanar da kima da daraja gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam an an kai ma magana kan hukuncin yadda zai mu'amala da mutumin da ana ganin ba kowa bane Allah ya kyauta adadin ayoyinta tana da ayoyi 40 a cikin al'adadu shami sannan tana da ayoyi 41 a adadi almadani al'akhir na abi ja'far kenan shine adadul madani al'akhir to sannan kuma ana kiran shi adadul madani al'akhir ko asani sannan kuma adadi almadani al'awwal shi mutanen kufa ne sun karwaito shi ba abu ja'far ba an gane ko kenan tsakanin arba'in dai adadul shami da arba'in da dai a adadul madani da sauransu an gane ko wannan shi dai ne adadin haruffanta tana da harafi 538 adadin kalmominta tana da kalma 133 banda sufi da ila ba a sa su a cikin wannan abdullah tsayyar ya ce fiha mansukhun a cikin ta akwai ayat da an shafe ta walaysa fiha nasikhun amma cikin ta babu da ta shafi sai an yi tahqiqin wannan magana din ina fata an fahimci ni in ba an ɗauke shi bi ma'anar am ba akwai hadda am da khas da mutlaq da muqayyad za su iya shiga ciki at-tartibul mushafi tartibi na jerin wato surorin alqur'ani ita ce sura ta 80 at-tartibun nuzuli tartibin ta na sauka a cikin al-itqan da kuma ayatul mutashabihat al-alfaz na Dr. Abdullah Tayyar ita ce sura ta 24 da sauka an gane ko nazalat sun kace ta sabka ba da suratul najmi bayan suratul najmi wa qabla suratul qadri kafin kuma suratul qadr an gane ko inna anzalnahu fi lailatul qadr ina fata an fahimta yawwa to wannan shi ne a takaice ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar wanda take da alaka da suratu abasa ko suratul a'ma imam suyuti cikin tanasuqud durar fi tanasubi suwar yace aqulu ina cewa wajhu wad'iha fuskar da tasta aka dora ta ko dalilin da yasa aka dora ta anan aqiban nazi'ati bayan suratul nazi'at ma ma tare da cewa sun yi kawanceceniya sun yi kamanceceniya sun yi yan uwantaka fil maqta'i a farko li qawlihi hunalika domin Allah ya faɗa in an ce nan fil maqta' tana cikin wasu yankunan su ba dole ba sai farko فإذا جاءت الطامة الكبرى لوكاشن دي طامة تزو قيامة كيهن سنشي أبن أكين جاء الطامة نا الغالبة ما يرين جاي دون بابا دي سيرين جاي قيامة انغاني كو وقوله هنا دكما الله يفدع أن فإذا جاءت الصاخة إذن الصاخة تزو معنى إتشي ميتارات إيكينا yace wahuma min asma'i yawmil qiyama suna daga cikin sunayen wato qiyama an gane ko mai taƙiƙin wannan littafi a number one ya kawo lam yadhkuru muallif mai mawallafin littafin bai faɗi sirrar tartibi ba sirrin jerantawa yace to wa naqulu zamu ci anna tsamma kalima ta tsamma min tsammi daga tsammuna an gane ko min tsammil tsamfil bi'r kenan ko tsammil bi'r daure rijiya da itace kun san rijiya ta da ita ce ake yi a ɗaure ta duk wanda ya san riyoji na da ya san haka suke idan tam bilbi'ir idan ka sabta ha ina ganin yace idan ka sabta hanan idan idan ka sata eh kenan idan an ka tufatar da ita ita rijiyar an ka lullube ta da duwatsu bari mu ce an ka lullube ta da itacen ɗauri yalla wannan yafi wa summiyat bihi alqiyama an sanya mu qiyama haka li annaha tatummu kull shay'in ma'ana tarin jayi dukkan komai an gane ko tarin jayi dukkan komai ko ta rike ta komai ko ta hargitsa komai wasakha ita ko sakha min as-sakh daga sakhna wa huwa as-sautu shadid shine sauti mai karfi taraci kenan wa summiyat bihi an sanya mata suna li annahu bi shiddati sautiha an gane ko saboda tsananin tarakinta ya ji sula hannasu mutane za su durkusa wa khustatin nazi'ati bi tammi an keɓance suratul nazi'ati da kalmar ta at-tam li'annahu qabla as-sakh domin yana gabanin as-sakh an gane ko eh domin at-tam rinjayata tana gabanin tarakinta fa kanat abasa sai abasa ta kasance lahiqatul lin nazi'ati ta zo bayanta shine lahiqa ta rishke ta bi tab'iha da dabi'a domin sai kiyama ta rike ta mutane kafin ai tarakin da zai sa mutane su duka tunda kowa sai ya ta tunanin ina na zai je ya gudu to a gari sai in an yi tarakin na aka garin lawazar yawma yawa ainal mafar kalla lawazar sai ta ce mu kowa da kowa yace su shine sirrin da yasa an ka jeran su ba sani ko mun fahimta ba yawwa yawwa an gane ko amin ya Allahu ya rabbal alamin to ko kuma mu ce suratul nazi'at ta bude da zancen kafirai an gane ko ita ko suratul abasa ta bude da zancen mumini shi kuma mumini kishi kafiri ne dan ma sai a samu munasaba yawwa madalla sura ta gaba sai wato suratul takwir makkiya ce an gane ko ibn al-jawzi a cikin littafin shi zadul masir yace wa hiya makkiya bi ijma'ihim kiran malaman tafsiri sun yi ijma'i akan haka suratu takwir an gane ko kuma wato samma suratu kuwirat ana kiran suratu kuwirat da an ce idan shamsu kuwirat ko ba haka nan bane wato samma suratu idan shamsu kuwirat duk dai ana sanya mata suna suratu idan shamsu kuwirat haka idan ka diba cikin sahihul bukhari da kuma sunan tirmidhi da cikin at-tahrir wa tanwir zaka ga ana kiranta suratu idan shams kuwirat cikin sahihul bukhari kitab at-tafsir haka cikin sunan tirmidhi adadin ayoyinta tana da ayoyi 29 an gane ko ayoyi 29 in ka diba imam al-biqai yace tana da aya 29 a cikin littafin sa nuzamu durar fi tanasu fi fi tanasu bain al-ayati was-suwar ijma'an yace ijma'i ne amma abu ja'far a wajen shi tana da aya 28 kinan sai zaman to shi abinda imamul bukai yace ijma'i tana yawa bai ga magana ta abu ja'far ba ko ba haka ba adadin haruffanta tana da harafi 425 adadin kalmominta tana da kalma 104 an gane ko wanda ba a sawa harufa cikin mun ce ba a sa su fi da ila Abdullah Tayyar yace fiha nasikhun wa mansukh a cikin ta akwai ayat da ta shafe hukuncin wata aya akwai kuma wadda an shafe ta wannan yana buƙatar tahqiqi saboda sura ce makkiya in dai ba yana rufin hadda amu da khas ta mutlaq da muqayyad suna shigowa ciki ba at-tartibul mushafi tartibin ta jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 81 sannan kuma at-tartibun nuzuli an gane ko a cikin al-itqan fi ulumil qur'an da ayatul mutashabihat al-alfaz na doktor الطيار عبد الله الطيار ita ce sura ta bakwai da sauka an gane ko sun kace nazalat ba'da suratul fatiha ta sabka bayan suratul fatiha wa qabla al-a'la kafin kuma suratu al-a'la sabbih isma rabbikal a'la wannan shine ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar idan muka zo cikin littafin tanasuqud durar na imam suyuti yace suratul takwir aqulu ina cewa lamma zukira lokacin da Allah ya ambata fi abasa a cikin abasa fa idza ja'ati sakha idan mai taratsi ta zo ita ce kiyama yau mai firrul mar'u min akhihi mutun zai gudu ya bar dan uwansa al-ayat ya kawo ce ayoyi kina waɗanda suka zo baya zikira yawmul qiyama sai an ka ambaci kiyama ka annahu ra'aya aini kamar cika ce kana ganin shi da idonka an gane ko wa fil hadisi ya zo cikin hadisi man sarrahu wanda duk yayi masa dadi an yanzura ila yawmil qiyama ya ga ranar alkiyama ka annahu ra'aya ainin ka ce kamar yana ganin shi da ido yace to falyaqra ya karanta idan shamsu kuwirat wa idan sama'un fatarat wa idan sama'un shaqqat ina fata an fahimta mai tahqiqin wannan littafi da ya zo a namba ta biyu sai ce akhrajahu al-imamu ahmad imamu ahmad ya fitar da shi fil musnad a cikin musnad wa tirmidhi da kuma tirmidhi fi tafsir yana nufin a cikin kitabut tafsir yana nufin tirmidhi yana littafin tafsiri ba an gane ko yawwa at-tirmidhi yace kadiba bi tuhfat al-ahwadi sharhi da an kai masa wanda aka ce masa suna tuhfat al-ahwadi wannan shi dai ne to da haka dai tunda an yi zancanta kuma sai aka zo aka fayyace kamar ga yadda za ta faruwa ita kiyama din mun gane ko shi kuma musnad na imamu ahmad akwai malaman da sun kai ta hakikin sa irin al-imam al-muhaddith ahmad shakir an gane ko ya yi tahqiqinsa akwai kuma malamai da suka yi tahqiqinsa mutum zai kuma cikin su ya ga abinda malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam sura ta gaba sai suratul infitar suratul infitar makkiya ce sun kace bil ijma'i an yi ijma'i ba ai sabani ba li wurudi idza sama'un fatarat domin kalma ta idza sama'un infatarat kaga ta zo kinan shi infatarat fi'ilina infitar kuma masdar ne انفطر ينفطر انفطارا انطلق ينطلق انطلاقا ko baka nan bane in dafa'a yandafi'u indifa'an adadin harufanta adadin ayoyinta tana da aya 19 an gane ko akwai littafi da Imam al-Buqai ya rubuta Masa'idun Nazar fi Maqasid suwar na Imam al-Buqai Masa'idun Nazar daga masa'id daga sa'ada ne abin da ya tashi kenan littafin sa kenan anan zaka samu bayani na ayoyi yana daga cikin littafan da za a duba a samu ba shi kadai ba adadin haruffa tana da harafi ɗari uku da wato ashirin da shidda an gane ko adadin kalmominta kuma tana da kalma wato tamanin kenan na'am to sun ka ce a tartibul mushafi tartibinta na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta tamanin da biyu a tartibin nuzuli kuma sun kace ita ce sura ta tamanin da biyu da sabka kaga nan da nuzuli da kuma mushafi sun zo wuri daya nazalat sun kace ta sauka ba'da suratul nazi'at bayan suratul nazi'at wa qabla suratul inshiqaq kafin suratu al-inshiqaq an gane ko to wannan shine a takaice ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya wato bi ikhtisar kenan an gane ko suratul infitar yace aqulu ina cewa inji imamu suyuti a cikin tanas khudduran qad imamu suyuti yace aqulu ina cewa eh qad urifa an sani mimma zakartu na daga abin da duk faɗa wajha wad'iha huna dalilin da yasa aka dora ta huna ma'a ziyadati ta'akhihi ma fil maqta'i tare da cewa sun haɗu a cikin almakta wato wani yanki nasu kenan wajen makta takwir wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamina don can mashi'a ta Allah an kai ko ba haka ba sannan wa makta wal infitar yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah mai taqiyyar littafi yace wa huma bi ma'ana in ka diba number 3 kenan duk ma'anar su daya domin komi sai yadda mashi'a Allah ta so to kuma wal amru yawma idhin lillahi komai yana hannun Allah kaga duk sun dace a cikin al maqta ba ci abin da Imam Suyuti ya kawo akan ta kenan amma dai abin da ya kamata mu ƙara nan anan shine cewa takwir ta yi zancen al'amomin kiyama na farko kiyama wadda da gare ta za a mutane za su mutu idza shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isharu uqilat wa idal wuhushu hushirat wadanga alamomi ne na kiyamar da daga gare ta mutane za su mutu ita ko infitar sai ta zancen kiyama bayan an tashi tunda wancan karshen duniya ne wanga kuma bayan an tashi sai an kai zancen hisabi an gane ko don an ce wa idal quburu bu'thirat to kaga bu'thirat bayan mutane sun mutu na za a tayar da su an gane ko sannan sai an kai zancen kuma hisabi an gane ko to wata ita ce alaka kinan ta fuskar zamani ma kamar jere na suke tunda har gicewar kaun wanda lokacin da kafin mutane su mutu na shi ko tayar da su bayan su mutu kaga wanga wani abu na wanda zai zo bayan shi mun gane ko sai mu nasaba insha Allah ta bayyana to sura ta karshe wanda zamu dauka ita ce wato suratul mutaffifina an gane ko a cikin ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya suratul mutaffifin suratul mutaffifin wailul lil mutaffifin saboda kalmar ta zo imamu al-bukhari ya sanya mata suna a cikin kitabut tafsir suratu wailul lil mutaffifin sannan kuma imamu al-biqai ya sanya mata suna suratu tatfif sura masu tawaye mudu abin awo kenan saboda tatfif daga tsaffafa ne yutaffifu tatfifan ya kuma masdar mutaffifin kuma ismul fa'il na masu yin wannan aiki Allah kai mana tsari malamai sun yi saɓani kasancewar ta makkiya ce ko madaniya an gane ko shin sura ce makkiya ko madaniya ko ko nazalat baina makka wa madina ko ko manzo Allah sallallahu alaihi tsakanin makka da madina na shi sa an kai saɓani ina fata an fahimce ni amma ibnu kasir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin shi ya yanke cewa madaniya ce ina fata an fahimce ni saboda mi saboda zancen tauye mudu shari'a ce ita ko shari'a galibi a ba a makka take ba a madina take an gane ko yawwa ibnu atiya ya tafi cewa ita ko makkiya ce ina fata an fahimce ni don saboda an ce asatirul awwali dan tula alaihi ayatuna qala asatirul awwali kuma makka na kafirai suke faɗin wannan don madina mutum bai faɗin wannan tunda musulmi suna daula yace to sannan kuma malamai suka ce wa man rajjaha madaniyataha li'annahu lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanu akhbatha an-nas kailan domin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina mutanen Madina sun fi kowa mumuna au fa anzalallahu wailul lil mutaffifina ya an ce kailan nan awu ko kuma tauye mudu wailul lil mutaffifina wa rajjah ibnu ashur ibnu ashur shi yarin jayar da cewa annas sura nazalat bayna makka wal madina ina ganin kamar tsakanin makka da madina kinan tana yawo wasu ayoyin sun sauka kafin a shigo abin nan yankin makka da madina ko wasu ayoyin makkiya ne wasu ayoyin madaniya ne sai zama to farkon ta madanina can kuma ayoyi na karshe karshe makkina tunda an ce innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakuna wa idza marru bihim yataghamazuna amma nan labari na ake basuwa ina fata an fahimce mu ibn ashur ya ce li'anna tatfif domin tauye mudu fashiyan abuna wanda yake ya ya yadu ya zan ruwan dare game duniya fil baladaini a cikin gari biyu na makka da madina an gane ko adadin ayoyinta tana da ayoyi 30 ita suratul mutaffifin adadin haruffanta tana da harafi 740 an gane ko adadin kalmominta tana da kalma 169 ba a tasufi da ila abdullah tayyar yace la nasikha fiha wala mansukh babu nasikh da mansukh a cikin ta kinan babu ayat da ta shafe hukuncin wata ko da an ka shafe ta at-tartib al-mushafi tartibin tarjerin surorin al-qur'ani ita ce sura ta 83 at-tartib nuzuli ko at-tanzili na saukar da ita a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an da kuma ayatul mutashabihat al-alfaz na Dr. Abdullah Tayyar ita ce sura ta 86 da sabka sun kace nazalat ba'da suratul ankabut ta sabka bayan suratul ankabut wa qabla suratul baqara ta sabka gabanin suratul baqara tunda akwai sabani shin mutaffifi ne ta fara sauka a Madina ko ko bakar ce ta fara sauka wallahu ta'ala a'lam wannan shine takaitaccen bayani game da suratu wato al-mutaffifin abin nan fi dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar in muka dawo cikin littafin tanasu quddurar na Imam Suyuti yace aqulu ina cewa al-faslu bi hadhihi sura bayna al-infitar wal inshiqaq wato rabawa da an kai tsakanin infitar da al-inshiqaq allati hiya nadhiyatuha wadda ta yi tamka da ita min khamsati aujuhin ta fuska biyar da infitar da inshiqaq sun kai kamanceceniya alif na farko aliftitahu bi idhas sama'u wadda ta bude idhas sama'u fatarat wa idhas sama'u shaqqat wa takhallus da kuma at takhallus shine takhallus kana tsaka wani bayani sai ka dakatar da shi ka shiga cikin wani amma ba tare da kai tsaye an gane ba ya ayyuhal insanu wacce tana da ya ayyuhal insanu ما غرك بربك الكريم وان تنا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه yace kuma wa sharhi halin qiyama da bayanin halin qiyama ko wace da cikin suna yi bayanin alqiyama da infitar da kuma wato idza sama'un shaqqat wali hada dammat bil hadith as-sabiq an gare ko bil hadith as-sabiqi wat tanasub fi al-miqdar yace to wali hada da wannan kuma dammat bil hadith as-sabiq wato ta hade da bayanin da ya gabata na qiyama kenan والتناسب في المقدار kuma ba suna da kusanci nan ba yana rufin daidai suke ba ta fuskar adadi ba su da abin nan wa kauniha makkiya kuma kowace daga cikin su makkiya ce to kaga waɗanda su ya kamata a ce sun zan dalilin da ya kamata a hada su tare amma don bi an karaba su kaga dole sai yayi bayani yace wa hadhihi sura madaniya wannan sura kuma madaniya ce yana rufin mutaffifina wa muftatahuha harkonta an gane ko wa mulakhasuha غير ما لها in yace muftataha budewarta wa mulakhasuha kenan takaitaccen bayanin ta wanda ta kumsa an gane ko ghaira malaha ghaira malaha ba abinda waccan ce take da shi ba kenan ba abinda inshiqaq take da shi take da shi ba takwir take da shi take infitar take da shi ba kenan ba ba cikin fage guda suke ba ko cikin bayani daya yace to yace to linaktatin alhamani ha Allah yace saboda wata hikima ce an kararraba su kenan an gane ko linaktatin saboda wata hikima alhamani ha Allah Allah ya mini ilhamata wa zalika anna suwarul arba'a waɗannan surori guda hudu lamma kanat fi sifati hali yawmil qiyama da sun kasance suna bayanin halin qiyama yana nufin sura guda hudu wato kina in ka ɗauki infitar da abasa da kuma nazi'atu da kuma amma an gane ko zikirat ala tartibi ma ya qa'u sai an ka ambace su akan jerin abin da zai afkuwa yace to fa galibu ma waqa fi takwir gashi nan galibin abin da yazo a cikin suratul takwir wa jami'u ma waqa fi infitar da dukkan abin da yazo a cikin suratul infitar wa waqa'a fi sadri yawmil qiyama da abin da yazo farko farkon suratul qiyama an gane ko a waqa'a fi sadri yawmil qiyama yana bayanin farkon kiyama ne idan sama idan shamsu kuwirat idan sama'un fatarat duk farko farkon kiyama ne ana ganewa sun ba da zalika ya kunu almawqifu tawil sannan nan ne za a samu almawqifu tawil tsayuwa mai tsawo kenan bayan tayar da mutane wa muqasatil wato abin nan al'araq in an ce al'irqu irqu da ainun ta an kai mata kasara an kai sukuni al'irqu yana daukar zuha ko mu ce gumi ko kuma al'irqu yana nufin nasaba dangantaka an gane ko kamar a ce wani dan uwan su wani amma an ka ce al'araqu an kai ma ainun fatha ra'un fatha ya koma wato abin nan al'araq shine gumi afwan gumi amma an ka ce al'irqu afwan yana dauki an kai ma ainun kasrar sukuni yana nufin jijiya ko kuma dangantaka an ka ce al'araqu kuma ya koma wato gumi to na al'araqu za a faɗa wa muqasatul araq da kuma fama da gumi ko mu ce zuha ko muƙasa kamar yadda malaman zuri suke cewa zujewa wal ahwali da kuma karo da abubuwa masu ban tsoro ahwal da hababbani fa zakarahu fi hadhihi sura sai Allah ambace a cikin wannan sura yawma yaqumu nasu li rabbil alamin kenan bayan an yi zancen za a kore mutane rana za ta yi kaza ko to bayan wannan mi zai zo sai an kai zancen za a tayar da mutane gaban Allah wali hadha warada fil hadisi yasa zo a cikin hadisi yaqumu ahaduhum ɗaya daga cikin mutane zai tsayu fi rashihi a cikin rashu ashirin rashu shine yayyafawa amma ana nufin zufan da ya fito ga jikinsa ko gumi ila an safi udunaihi wani sai ya zo zuwa ga rabin kunnen shi zuwa ya taso sai ya kama mutum ga kunnen Allah kai mu da tsari Imam al-Bukhari ya fitar da shi inji mai tahqiqin wannan littafi in ka diba number 1 a cikin kitab at-tafsir fi tafsir a cikin kitab at-tafsir yake shi Ali ibn Umar daga Ibn Umar wa Ahmad kuma Imam Ahmad ya fitar da shi fil Musnad a cikin Musnad ma ikhtilafun fil lafz tare da cewa lafazi ya saba wa alal mutabaqa kuma sun samu dacewa kenan ta fuskar ma'ana haka dalibi ilimi sai shi ya tara in yaji wani lafazin hadisi wanda bai sani ba shi ke nuna cewa babu shi ba karshen ta kai riwayar da kaka magana daban wancan wanda yake magana ita daban yace summa ba'da zalika sannan kuma bayan wannan tahassala tahassala shafa'atul uzma sai ceto mai girma ya tabbata an gane ko ko tahsulu shafa'a tahsulu shafa'atul uzma sai ceto mai girma ya tabbata fa tun sharul kutub sai a yada littattafai ma'ana a bude su a ba mutane fa ukhidha bil yamin fa akhadha bil yamini fa ukhidha bil yamini sai a bada ta hannun dama wa ukhidha bil shimali kuma a bada ta hannun hagu wa ukhidha min wara'i dhahri a basuwa ta bayan baya thumma ba'da zalika ya qaul hisab sannan hisabi sai ya afku to cewa min wara'i dhahri kamar ya rarraba su ne akwai mutanen da za a basu littafi ta bayan su amma abinda malamai suka fi dauka a'a kafiri za a mirgida hannayen su ne ta bayan sannan a bashi littafi kenan duk jama'a guda ce an gane ko haka za waradat bi hada tartibil al ahadith kamar haka ne hadisi sai sun kazo da wannan tartibi na jerin tawa fa nasaba ta'khir suratul inshiqaq wannan sai ya nuna cewa ya ya dace a jinkirta suratul inshiqaq allati fiha ityanul kitabi wal hisabi wanda cikin ta za a yi bayanin zuwan littafi da hisabi an suratul lati qablaha daga suratul ta gabace ta wallati fiha dhikrul mawqif wanda za a ambaci tsayon mutane an gane ko alil lati fiha mabadi yawmil qiyama da wadda kuma ita ku za ta yi bayanin yadda za a yi kiyama kenan su idza shamsu kuwirat idza idza sama'un fatarat sun yi bayanin abko kiyama yawma yaqumun nasu li rabbil alamin su ko sun yi bayanin tsayon mutane gaban Allah shi ko can waccan aya ta cikin suratul inshiqaq sai ta zancen hisabi kenan kaga jerina suke to wajhun akhar yace kuma wata fuska ta bayyana gare ni وهو أنه جل جلاله شيء الله سبحانه وتعالى لما قال لك نتي في الانفطار أتكين انفطار سورة الانفطار وإن عليكم لحافظين للي أقوي ما سكي أيوا غريكو كراما ملائكوني ونبسكي ما سدرجة كاتبين ما سرمتو وذلك في الدنيا الهاليك وانا الدنيا نذا أين حكا ذكر في هذه السورة sai aka faɗa a cikin wannan sura hala ma yaktubuhu al-hafizani halin abin da suke rubutawa wa huwa kitabun marqum littafi marqum wanda an sanya mishi wato alama daga raqamu na ma'ana kamar an sanya mishi number shi an gane ko ju'ila fil illiyin an sanya shi cikin illiyin can yake aw fi sijjin ko ko akwai aka sanya a cikin sijjin na yan wuta Allah kai mu tsari kaga illiyin ko da lokacin ka dauka daga uluwu na abin da ya sama sijjin kuma kaga ko da lokacin ka dauka daga sijjin na abin da yake wato na gidan kasu Allah kai mu tsari ko mahbus abin da an daure shi wa zalika aidan fi dunya wannan duk a duniya ne an gane ko kenan littafin tun a rayuwar duniya bayan an rubuta shi mutum ya mutu za a kai nashi illiyin wani kuma za a kai shi sijji shi da bin da yake mishi lakin na sai da shi Allah aqaba sai ya biyo bayan bil kitabati cewa bayan rubutun da yace za a yi in ma fi yaumihi ma'ana ko cikin ranar da mutum ya aikata aiki au ba'dal mauti ko ko bayan mutum ya mutu fil barzakhi a rubuta shi yana can cikin barzahu an gane ko kama fil asar kamar da zo cikin asar fa hadhihi halatun saniya wannan hali ne na biyu fil kitabi a cikin littafi dhikrat fi surati saniya an ka ambace shi a cikin surar da wato ta biyu baya an gane ko ma'ana kenan sai ya zama to kenan littafin yana halin littafin an ambace shi a nan duniya da yadda za a rubutun an gane ko da hafizina to sannan sai an ka faɗi halin shi bayan an ƙare rubutun to ina na zai kasancewa tunda an ce kira man katibina to bayan sun yi rubutun sai a ce littafin guda shi na illiyin guda kuma shi na cikin sijji kaga ƙare bayani ne kan abin gashi yasa an ka jinkirtar da wato infitar akan mutaffifi وله حالة ثالثة متأخرة كما أكوي حالينا أكو قولن للتافن فيها أتنتا وهي أخذ صاحبه باليمين شوى متنزي أمشي للتافن شي واتو إيه تا داما أو غيرها كو تهجو وذلك يوم القيامة يتشي وانا كمشيني كلانا قيامة دي حكا زي فارو فناسب تأخير للسورة وانا سيسا يا داتي أجنكر تسورة الانشقاق التي فيها ذلك ودك an karɓar littafi yake a cikinta an suratul lati fi hal halatu thaniya wadda hali na biyu yake a cikinta wa hiya inshiqaq ita ce inshiqaq ina fata an fahimta tunda can littafin an kace an rubuta shi wani yana can wani yana can to sai aka kawo inshiqaq baya a ce to wani bayan shi na can to ya an ka kawo shi a kada za a bada shi sai aka ce to wannan zai karɓa ta dama wannan zai karɓa ta hagu yace to falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah alama manna akan abin da Allah ya mini baiwa da shi بالفهم بالفهم نا فهمت لاسرار كتابه لسر للتافنسا yace sun mara aitu sannan sai ga al-imam al-fakhruddin imam fakhruddin ar-razi babban malami ne cikin malaman da suka rubuta tafsirai at-tafsir al-kabir fa in kana wani lokaci yana karkata zuwa ga falsafa kuma wani lokaci yana tsawaita bayani yadda dalibin ilimi ba zai iya fahimtar wadansu abubuwa ba sai abin littafin shi yana kai mujalladi 40 at-tafsir al-kabir wadansu suna kiran shi mafatihul gaibi eh to nan ba gaibi na Allah akan hidu a gaibi na abin da ya koyi gare ka da ilimi an gane ko ga wani yace kahirci na qala fi suratul mutaffifina kenan imam fakhruddin ya ce ya ce a cikin suratul mutaffifina aidan kuma ittisalu awwaliha bi akhiriha haduwar farkonta bi akhiri ma qablaha daga abin da ya gabace ta kenan ita suratul mutaffifin yace zahirun a bayyane yake to malla a bayyane yake gare ka sai ka bayyana mun shi li'annahu ta'ala domin shi Allah madaukakin sarki bayyana ya bayyana hunaka a can kenan cikin suratul infitar anna yawmal qiyama ranar kiyama min sifatihi daga cikin sifofinsa la tamliku nafsun li nafsin shay'a bai ba ta amfani wata rai da wani abu an gane ko wal amru yawma idhil lillah al'amari kuma a wannan rana na Allah ne wa zalika yaqtadi tahdidan wannan kuma yana hukumta tahdidan tsoratarwa da narko inji malaman zauri aziman mai girma lil usati gari kuma sabon Allah fali hada dan wanda ya ittaba'ahu bi qawlihi Allah ya bude da wailul lil mutaffifina bani kai so ya tabbata to kaga tunda an ce wal amru yawma idhil lillah al'amari nan ga Allah na babu rashawa babu wani abu to wailun wailun ga wanda duk ya sa tsammanin zai yi banna ya tsira wailun daga cikin su akwai al mutaffifina na fata an fahimci kaga dan adalci kuma sai ka yace wa gaba imamu fakhruddin razi to yan uwa ina ganin nan ya kamata mu dakanta saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara abinda muka faɗa da mansuri dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh